الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو الخميس أكو قوة ذو القعدة شكرة دبو دايا دقريب أدى أربعين دايا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم wanda ya daidai da 25 ga watan 6 miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2020 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai albarka mai suna ta'alimin muta'allimi tariqat ta'allumi na burhanuddin az-zarnuji rahimahullahu ta'ala wannan darasi shine darasi na goma sha biyar a cikin tsarin karatuttuka na wannan littafi za mu tashi shafi na arba'in da uku a farkon sabon fasali yake cewa faslun fi tawakkuli ai haza faslun fi tawakkuli wadda aka fasl خبر ne mubtada dinsa mahzuf yawwa za a kaddara shi muqaddar shine hala faslun ma'ana wannan wani fasli ne sabo wanda bai da alaka da abin da ya gabata a baya sannan yana bayani fit tawakkuli ai fi bayani tawakkuli ko kuma في بيان معنى التوكل وفضله زي ما بياني akan menene dogaro ga Allah sanan menene falalarsa abin da yasa malam ya kawo babi ko fasali na tawakkali babu wanda ya fi cancanta ya zama mai dogaro ga Allah kamar ɗalibin ilimi dalili kuwa ɗalibin ilimi lokacin da yake karatu to ya fi kowa haɗuwa da jarrabobi na rayuwa da tsangwama da suka da aibantawa da rashin kuɗi duk ɗalibin ilimi inda na addini ne to sai ya haɗu da waɗanda abubuwa sannan ɗalibin ilimi da wahala lokacin da mutum yake neman ilimi kuma ya zan ya tara kuɗi kuma daidai lokacin da yake tara karatu wannan yana da wahalar gaske sai dai in wani zai ba shi dukiyarsa amma in shi zai je ya nemo kuma ya ce zai nemo kuɗi har ya zama mai kuɗi kuma yana nemo ilimi har ya zama mai ilimi to wannan kada an ya kuna mustahila shehu mustahilin yana da wahalar gaske to shi kaga zai ta ganin sa'anninsa da suka wasu sa'anninsa ne wasu abokansa ne wasu makanninsa ne sun taso cikin kankanin lokaci sun tara dukiya sun tara abin duniya amma shi ga can suturar da zai sawa ma barazana ta kai abincin da zai ci ma barazana yake masa to in babu dogaro ga Allah sai ya yi watsi da karatu ko ba haka ba sai ya yi watsi da karatu a gidan kuma in ba gida ne kila karatun a gado ba in an haga ma ka ɗauki hanyar karatu sai a dinga ganin ka wani mashiri mara aiki ana gani ne kamar mai zaman banza saboda ni ba su ga ya kama hanya ta samun kuɗi ba don su abin da suke tunanin to yawan gashi da kullum a gane da zuhudu yau a gan shi da al'aji rumiya gobe a gan shi da ƙur'ani yau shi zai samun na kansa ballantana ma mu ya taimaka mana abinda za su dinga kiyasi kenan to daga wannan sai tsana ta biyu ba sai a dinga kyamar ka a dinga kyamar hanyar ka to in ba ka da hankuri ko kuma ba ka da tawakkali ga Allah sai abin ya bata mare sai ka yi jiha da karatu don haka duk wanda a ɗalibi sai ya yi haƙuri harka ce ta talakawa ba farkon lamari an gane amma daga baya in abin da ake nema ya samu to kuma duk wa'annan da ke kallon ka ba kowa ba kuma za a dawo kai ne kowa wani ana magana lokacin da kake kokarin tahsilul ilmi lokacin da kake kokarin tara ilimi to za ka haɗu da abubuwa sosai don haka sai ai hakuri shi hakuri ai magana kansa kuma sai ka zama mai dogaro ga Allah abinda Allah ya baka ka dogara gare shi kuma kar ka samu rayuwarka damuwa don wane tare mun ka taso ya mallaki kaza ya zan kaza ni ba ne duk ɗalibin da ya samu rayuwa ce wannan damuwa to akwai matsala na farko bai iya karatu yana da kyau mu gane wannan kuma tun tsarin maga tun zamanin magabata haka akwai su da ma ɗaliban ilimi ba kowa ba ne haka suke da kasan marayu ba kowa ke son su ba sai Allah sai in kayi karatun ne sannan kowa zai ce ai namu lokacin da an ka fara kiran ka shek da nan na kowa zai ce ai namu ne ai kanina ne ai yayana ne ai kaza ne ai da ubana da uba ne kaza to wallahu musta'an to shi yasa malai kawo a tawakkul an gane saboda ka san komai na Allah ne sun malabudda da talibin ilmi sannan babu makawa dole shi ne ma'anar labudda tilas ne ga mai neman ilimi ne na tawakkuli daga dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala fi talibin ilmi cikin neman iliminsa wala ya tammu li amrin rizqi kada ya bakin ciki game da al'amarin arziki ya ji cewa wai har yanzu Allah bai bashi kaza ba har yanzu Allah bai bashi kaza ba kar yayi bakin ciki akan wannan hmm a ilimin shine arziki idan kana tunanin wani Allah ya bashi miliyoyi kaza kai kuma ka tuna ka tuna miliyoyin ilimin da Allah ya baka wanda bai bashi ba wanda in mutuwa an kai wurin nan sai an kira ka sai an kira ka in aljannu sun ka taso ma wani kai ake yi duk wani abu in dabba za a yanka kai ake zuwa kai a ustaz kai a kwali bil ilmi eh haka ne to ka tuna da wannan ni'ima su duk taron su Allah bai ba su ba sai a gida babu mai iya yanka kaza wai ba wanda ya sanya ake yanka kaza eh kuma ba su maji a ransu cewa wai wani abu sai da ya kai ma wani shi an haga yana zuwa makaranta to shi ma arziki ne wala ya shigalu qalbahu bi zalika ko wala ya shigilu qalbahu kada ya shagaltar da zuciya ta bi zalika da damuwa da cewa wai Allah ya ba wani arziki shi bai bashi ba shi har yanzu bai samu kaza ba shi har yanzu bai gina gida shi har yanzu bai sai mota shi har in ɗalibi ya samu rayuwa ta wannan bai iya karatu na ruwan ɗalibi da gida gaba gabata da zai da gidaje su sai littattafai kai ka zo don baka da aiki wai gida a gaban ka to kudin gidan nan ka sa su kashi biyu ko kashi kashi ɗaya ka sai littattafai kashi ɗaya ka sai abinci da sutura da sauransu ya ta karatu saura kuma ka ce in mabukaci ya zo tun da dama an ce ba a sun ɗalibi ya zama ruwaci sai a tallafa masa ko ba haka ba to wannan ke da yawa in kana karanta tarihin malamai sai ka ji an ce ya mutu bai bar komai ba ba gida ba dabbobi ba komai sai littafi su dai gadi ba kamar daga baya Allah ya wasa amma sai kai amma dai yanzu ana son ka gina ka gina iliminka saboda a samu hanyoyin ilimin su yi sauƙi kuma ilimi ya samu da sauƙi ina fatar an fahimta ilimin ake son ka gina yanzu in ka gina ya samu daga baya to sai ka gina rayuwa ba rayuwa ake gina ba yanzu wanda ba da ilimi ai bai ma da rayuwa huwa kalmayyit matacce ne rawa abu hanifa ta imam abu hanifa ya ruwaito rahimahullahu Allah shi masa rahama an abdullahi bin al-haris da ya ce al-hasan kuskure ne abdullahi bin al-haris yake shine daidai daga abdullahi dan alharis azzabidi radiyallahu anhu Allah shaida da shi sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aboki ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam to an ruwaito shi yana cewa a karan kansa man tafaqaha fi dinillah duk wanda ya tsaya ya bi hanya ya fahimci addinin Allah ya zama faqi ya zama malami a addinin Allah to kafahu Allah ta'ala hammahu Allah zai isan masa da damuwarsa duk abin da damuwarsa ma'ana abin da yake son Allah ya bashi Allah zai isan masa ya biya masa zai ishe shi akan haka wa razaqahu ya bashi arziki min haisu la ya hatasib ta inda bai tsammani ba wanda ya tsaya ya bi hanyar da zai zama faqihi fiddin zai zama malami a addini ya ce to Allah ya mai alƙawalin wa'annan abubuwa guda na farko duk damuwa ta sai Allah ya yaye ta duk abin da yake so nan gaba Allah ya bashi sai Allah ya bashi kuma arziki da yake so Allah zai bashi arziki sai ya zama yanzu shi yake taimaka ma mutane kuma abin da za ku kula duk da ana kallon ka da baka da komai kuma in ka ce baka da kuɗi sai a ke ba za a yadda ba ko ka ce ba kada eh ni wani ya taba samu na ce mai ara mai dubu ɗari ta ce ni ba taba gare dubu ɗari ba in dai na wani ni ba taba gare su ba kuma rabo na ba da yan dubu ɗari ko na wani naman ta ce haba haba ko ka wa'azi a ji tsoron Allah kaza kaza kaza kuma ni ko da yake bagara da ni lokacin kwana na uku banda ko sisi na yi da shi ya ce shi wallahi bai yadda ba ne ban ara mai shi kenan kuma a dalilin haka yanzu ko sallama ne mai bai ansa na yi mai ruwa na yi mai sharri to to haka suke duk abin da za ka gaya masu ba za su yadda ba kuma fa ana ganin kana bisa ga hanyar shiririta kuma a haka za a zo ana ita ce ba kana sai a ce a saboda wannan alkawali duk inda ɗalibin ilimi yake inda tsakani ne da Allah yake karatu to sai Allah ya rufa masa asiri ko da bai da ba wanda zai gane sai dai in munafukin ɗalibi ne in dai da gaske ko bai da ko sisi Allah ba sadda ma bai da sannan wani zai zo ya ce taimaka ni saboda wancan alkawalin kafahu Allah hamma wa razaqahu min haythu la yahtasib sannan kai dan abin da Allah zai baka ka dan ka gode su ba godiya suke yi ba sa godiya fa inna man ishtagala qalbuhu domin hakika duk wanda zuciyarsa ta shigaltu bi amrin rizki da san arziki wai shi yana dalibin ilimi kuma abinda attari ne wai ya tara arziki ya riga ya shigatar da zuciyar shi zuciya ta yi tunanin kuɗi kuma ta yi tunanin haddace karatu kaga akwai matsala duniya da lahira kuma ka hada su wuri daya kuma ka ce su zauna a cikin zuciya su zauna a kwakwalwa min alquti na ko abinci wal kiswa ko sutura da akwai wani shi kawai dai damuwa ta sutura da zai sa shi dai sutura wani kuma ya ci kaya mai daɗi ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza to duk ɗalibin da a haka ƙallama ya karanta sosai ya tafarrabu da zai ware lokaci ne ta hasili makarimil akhlaq don ya yi karatu ya tara ilimin sanin halaye na kwarai zai yi wahala wa ma'ali al'umuri ko kuma al'amurra maɗaukaka masu daraja ma'ana zai yi wahala iya ware lokaci ya je ya yi karatun da har zai san duk wani abu mai kyau a addini ya san duk wani abu wanda bai da kyau a addini duk wata ɗabi'a mai kyau makarimul akhlaq ɗabi'u na ƙwarai masu falala ma'aliyul umur al'amurra masu daraja shine na lahira ma'aliyul umur yana nufin al'amurran lahira duk aiki wanda zai sadar da kai daga zuwa ga rahamar Allah shi ke kira ma'aliyul umur makarimul abin na akhlaq shi kuma ɗabi'u nagari to shi yasa kila an ka ce ga wani waƙi da'il makarima la tarhal li bughyatiha waƙa'ud fa'innaka an ta ƙa'imul kasi akwai wani mawaƙi da ake kira alhuƙai'a zamanin sai da na umar aka yi shi shi alhuƙai'a akwai wani rikici da ya gama ya haɗa shi da wani balare da suna sukan juna dukansu mawaƙa ne wanga ya soke wani wanga ya rama wanga ya soke wanga wanga ya soke wanga to shi ne shi alhuƙai'a cikin sukan da yake wa abokin nasa yake ce da shi da'il makarima ai kai ka daina neman wato karatun samun halaye nagari ko kuma sanin ɗabi'u nagari latar halli bugu ya ce kar ma ka yi tafiya don neman ɗabi'u na ƙwarai don ba layinka ba ne ta abin da allah yanka shine kuɗi naira a samu zinari da rahimai su addamuwarka amma maganin makarimul akhlaq to kar ma ka wahala kanka na tafiya zuwa ne don ko ka tafi ba za ka samu wannan suka ce zuwa gare shi ce waka ud kama ya zaman ka a gida hmm fa innaka domin kai an tabba'im kai abin da ka damu da shi shine abinci abinci ka damu da shi duniya ka damu da ita don haka an tabba'im kai ka shigaltu da tara abinci walkasi da kuma tara sutura da za ka samu ma'ana abin da yake son ya nuna maka duk wanda yake ɗabi'arsa shi me zai ci kaya mai daɗi ba wai abin da zai ci don babin lalura bai kawar da yunwa a ya ci mai daɗi sannan sutura ko wurin zama ko abin hawa shi an damuwa shi to wannan ana magana karatu kan ma ya wahala kansa ba zai iya ba ya haƙura ya je ya ci gaba da kasuwancinsa bai iyawa don ba zai iya baiwa ilimi lokacin da shi ilimi yake bukata ko zai iya to haka in ka ce ilimi za ka yi ilimi kake so ba sana'a an ka hana ka ba amma duk sana'ar da za ta tauye za ta kawo mai ilimin cikas to kabarta ka yi kasuwancin da ba zai illata ka ba kasuwanci halatta ne ga ɗalibi sharaɗi na farko ne sannan sharaɗi na biyu ko wurin kasuwancin kuma a yi karatu nan ba wai ana zargin sana'a ba ne a ana magana wanda shi damuwarsa abin da ya shagaltu da shi shine tara abin duniya wanda a haka kila ma gasa wani yake yi ko to shi wanda a haka karya wahala kansa game da harkar karatu ko ya zama makaranta ba abin da zai gani an fahimta amma ba laifi yana iya samun malami ya dinga tambaya abubuwan da suka rikice masa har ya zama ɗalibi ko malami wannan haihata haihata ba sa haɗuwa an gani yawa shi yasa duk sana'ar da ɗalibi zai yi to tana da ƙaidi ya zan ba za ta kawo cikas a karatun ba ba za ta hana mai zuwa karatu in lokacin karatu ya yi ba ina fatar an gane sannan ba za ta hana mai ya yi muraja'a ko maimaita karatunsa a inda yake kasuwanci ba kamar yadda muka karanta a baya al'imamu abu hanifa haka yake shago gare yana sai da yadudduka amma kuma a haka yana yana muraja'a to kai ka san sana'a da ta dace da kai amma duk sana'ar da za ta hana aje karatu to wannan ba sana'a kwarai ba ce sai dai in dama kai ba manufarka ka zama malami in ba ka da wannan niyya shi ke ko ba eh ba ba damuwa bane eh sai ka je ka ci gaba da harkarka sanda ka ga dama ka zo karatu sanda kasuwancin ya rike ka ko neman kuɗi ya rike ka kuma shikenan to shi yasa ko ga ilimin ana ta karatu ana ta hiya amma ya ki taruwa da warwari saboda al'ilm ya taji ila waqatin tawilin lokaci yake so dogo qala rajulun wani mutum yake cewa li mansurin ga al-husayn ana kiransa ibnu mansur al-hallash ɗaya daga cikin masu da'awar al-ittihad wal hulul su suka fara karantar da aƙida cewa ko'ina akwai Allah subhanahu wa ta'ala ko'ina akwai Ubangiji wai ba za a ce kawai ga wuri guda nan ɗaya Allah yake ba a ko'ina akwai shi a sama ɗin kuma ƙasa ɗin ma ko'ina akwai shi ya yi rubuce-rubuce ya ta bayyana wannan mummunar aƙida ɗin malamai na zamaninsu sun kai fatawa cewa a kashe shi shekara ta ɗari uku da sha ɗaya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka bada fatawa a kashe shi a shugaba na wannan lokaci kuma ya zartar mai da hukuncin kisa kuma an ka kashe shi to shine alhallaj amma yana da maganganu na hikimomi amma akida ce akida ce da duk malamai sun yi ijma'i akan kafirta mai ita to sai wani mutum ya ce da shi ausini kai min wasiya faƙali ya ce hiya nafsuka wasiyarka ai tana nan ga rayuwarka rayuwarka ita an wasiyarka lam in lam ta shigalha in baka shagaltar da rayuwar nan taka to shagalatka ita za ta shagaltar da ɗayan biyu ne ko kai ka shagaltar da rayuwarka da ɗora mata ayyuka ko ina ta dora ba amma guda za a yi ko ba haka ba to in ka bari kuma rayuwa ka ta shagaltar da kai ka samu matsala wato ta zamo ita ce linzamin ka kai ba ka da zaɓi sai abin da rayuwa ke so shi za ka yi abin da ba ta so kuma ba za ka yi ba in tana da sha'awar yau a je makaranta a tafi in kuma ba ta da sha'awa in tana da shawa a yi muraji'a a yi in ba ta da shawa shi ke in tana da shawar a sai littafi a saya in ba ta da kuma shi ke tun kenan to kowa ya kokari shi ya shagaltar da rayuwa ce kai kai ne jagoranta kai za ka dinga dora ta ga abin da kai kake so ba wai abin da ita take so wannan wasiya ce mai tsada ashe ko da mutum ba mutumin kirki ba ne ana samun wani abu na fa'ida a tattare da shi kamar ga shaidan ya gaya wa abu huraira fa'idar ayatul kursi ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da shi sadaka ka wa huwa kazu ya gaya ma gaskiya amma shi mai mai yawan karya ne a wata riwaya fa huwa khabith kazani ne ba mutumin kirki ba ne amma abin da ya gaya ma gaskiya ne to ku debi duk da malamai wani zamanin suka yi batawa cewa jini ne ya halatta kuma a haka a kashe shi amma kun ji da aka tambaye shi ga abin da ya ci bayan bari ko ya kamata li kulle ahadin ga kowa an yi shigela ko an yi shigala an yi shigela ya kamata an yi shigela nafsahu ya shagaltar da rayuwarsa bi a'malil khairi ka gani da ayyuka alkhairi ya zan kai za ka tsara wa rayuwarka ta yin tebur ƙarfe kaza za ki yi kaza kaza za ki yi kaza kaza za ki yi kaza ba ita za ta tsara ma ta yin tebur sai har ka samu matsala hatta la tashtagila bi hawa to in ka shagaltar da ita da ayyukan alkhairi to kaga ita ba za ta shagala da abin da take so ba don in baka ba ta aiki ba to ita za ta ba kanta shi ne mahallin shahi an fahimta rayuwar ba za ta zauna haka kawai ba a banza in ka ba ta aikin yi sai ta yi in ko baka ba ta ba za ta ba kanta dama ita tana da abubuwan da take so wala ya hatammu al'aqilu kada mai hankali ya damu yayi bakin ciki la'amri la'amri duniya ga al'amari wanda ya shafi duniya duk abin da yake iyaka amfanin sa nan duniya kar ka bata maka kanka lokaci na bakin ciki dan baka same shi in ne na duniya ne in ma ka ne ba baka samu ba shike sai haka Allah ya kaddara abinda ake bakin ciki ba a samu ba shine na lahira abin da ya shafi lahira me yasa li'anna alhamma saboda damuwa wal huzna da bakin ciki la yaruddu musibata bai kawar da musibar da Allah ya kaddara za ta same ka to kaga ka rasa kai bakin ciki ga zafin rashi ga zafin eh ga zafin bi wanda zai haifar da nashi virus na daban zai faɗa nan gaba wala yanzu kuma bakin cikin baya da amfani bal yadurru bil qalb yana ma cutar da zuciya sai ga an ce ciwon zuciya ya same shi baka taba ji an ce gawa ne yana ciwon zuciya ka bincika ka ga abin da ya shafi lahira wai aljanna ne ma bai samu ko ya ne gafara Allah bai samu ba wai shi yasa ya samu bakin cikin zuciya duk al'amuran duniya ne kawai mutane duniyan ma da a temporary ka zo kana bata makanka lokaci wai don an ba wani ma haka zo kana jin zafi kana jin zafi wai an ba wani ba a baka ba ka je can har bakin ciki ya kashe ka saboda duniya subhanallah haka nan wal'akal bakin ciki yana lalata hankali ko ɗalibi kake in damuwa ta yi ma yawa ba a gane karatu ba a gane karatu to shi yasa ba a son ɗalibi ya sa maka ne damuwa don za ta lullube kwakwalwa za ta sama zuciya rashin lafiya sai ta kasa haddace ilimi duk abin da ka sa mata sai ya nema ta nauyi yana nauyi ba ta iya ɗauka walbadan haka bakin ciki na lalata ciki ko yaro kake in damuwa ta yi maya sai ka fara tsuha kurkura ta bayyana fata ta dinga tamukewa kai Allahul musta wato shi yasa in kana karatu ko to ba ka da matsala ba ka da matsala an riga an tsara ma ga yadda za ka yi rayuwarka wannan illoli ne guda uku kacal da ya ambata kadai masu illatawa wanda abin da bakin ciki ke illatawa na hudu wa yuhillu bi a'malil khair ko kuma zai kawar da kai daga aikata ayyuka alkhairi dan zaka ji komai baka da nishadi eh baka da nishadi damuwa ta yi ma yawa ko ba haka ba wa ya hatammu li amril akhirati dalibi mai hankali in ka gan shi yana bakin ciki to yana bakin ciki ne ga al'amarin lahira dalibin gaske kenan ba na jago ba li'annahu yanfa'u saboda bakin cikin da ya shahi lahira wannan amfani shi bai cutar da zuciya bai cutar da jiki sannan kuma bai cutar da hankali ƙara ma hankali ƙwari yake zai ƙara ma zuciya ƙarfi zai ƙara ma ƙwaƙwalwa fasaha baƙin ciki kan wani abu wanda ya shafi lahira wanda ya shafi aljanna wa amma qawluhu alaihi salam to akwai wani hadisi da ake rawaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min az-zunubi hakika yana daga cikin zunubai zunuba akwai wasu zunubai wai annabi ya ce la yukaffiruha babu abin da ke karkare wannan zunubi illa hamul ma'isha sai damuwar da mutum ke ji a lokacin neman abinci in ka te kana neman abinci kana kwadigo kaga akwai damuwa to yawan nan damuwar ita ɗaya ke karkare wa'annan zunuban hadisin bai faɗi ko waɗanne iri na ba to shi ne ya ce maka ma'anar wannan hadisin falmuradu minhu abin nufi da wannan damuwa qadaru hammin ana nufin gurgwadon damuwar da la yuhillu bi a'malil khair ba za ta kawar da shi daga ayyukan alkhairi ba ko yana cikinta yana iya tsayawa ya duk abin da Allah ya dora masa an gani wala yashghilu shi yafi wala yashghilu alqalba kuma baya shagaltar da zuciya shugulan da wasu irin shagulgulla yukhillu bi ihdaril qalbi wanda yana kawar da halarto zuciya fi salata a cikin sallah to fa inna zalikal qadara min alhammi haƙiƙa gwargwadon wannan damuwa wal qasdi da nufi min amalil ahira ai yana wani bangare na ayyukan lahira yadda damuwar da zaka samu wajen neman abincin da zaka ci kuma damuwar ba za ta illata maka ayyukanka na lahira ba duk da hadisin kuma bai tabbata ba da ifin hadisi ne bai tabbata ba hadisi ne na abu huraira radiyallahu ta'ala an saboda haka yana da rauni kwarai da gaske an gane ko wala budda babu makawa li talibul ilmi ga dalibin ilimi min taqalilil ala'iqid dunyawiyya to ga wani wajibi ba makawa dole ne ga dalibin ilimi sai ya karanta alaƙoƙi waɗanda suka shahi rayuwar duniya duk wata alaka ta duniya to kai kokari iya kokarinka kai me sai alakar da yake tana da sila da lahira hmm duk wata hulɗa da tsakaninka da kai da wani in dai iyakar ta duniya to ka karamta ta sai wanda ya zalla budda amma duk wadda barinta ba zai cutar da kai ba to ka bar ta shine ba a son ɗalibi ya zama mashigoli san akwai irin wa'annan ɗalibai shi wai bai da lokaci kullum shi mashigulun ne bai da time ɗin da zai ce shi gashi nan ya ware don ya yi karatu ta wannan ba daidai ba ne saboda haka alaƙoƙi na duniya irin mazaunayin nan ko a zauna a yi ta hira duk wannan ba aikin ɗalibi ba ne kana ɓata maka kana wa kanka hasara ne bi kadarin lusai gwargwadon iyawarka gwargwadon ikonka wadda ta zalla da sai a yi amma duk alaƙar da ba tilas ba ce to ka kashe ta wale haza shi yasa malaman farko ko ɗaliban farko ikhtaru suka zaɓa marayuwarsu algurbata baƙunta koyaushe su sun yi su zamo kamar baƙi ɗaliban farko ba saboda baƙo za ka ga in yana cikin gari to bako ne dawa ma zai alaka ba wanda ma zai damu da shi to ɗaliban farko haka suke zaɓen marayuwarsu ɗalibi sai ya zauna a shiya ma kowa bai san shi ba saboda baya hulɗa da kowa sai wanda hulɗa ta za ta haɗa shi da Allah ko kuma hulɗar da take ta shafi duniya da ba yadda zai yi kila hulɗa ce ta wata 'yar sana'a haka ta nema abinci ko abin da ya kama da wani to kaga ashe abin mamaki ne a ce wai ɗalibi na da mazauna yana da majalisa kuma majalisa gaba ta ƙalallahu subhanallah Allah ya sauwaka wala budda babu makawa min tahammulin nasabi ba makawa ga ɗalibin ilimi sai ya zama mai jure ma wahala ba a zan ɗalibi ya zama mai raki ko wahalar talauci ko wahalar yunwa ko wahalar karatu ko wahalar maganganun mutane ko duk abin da dai yake cutarwa ne to ya zama mai juriya wal mashakka da kuma tsanance-tsanance na rayuwa ko kuma wahalar musamman fi safarin ta'allumi in yana kan hanya ta neman ilimi da akwai wahala kama kala musa kamar yadda Allah ya ce salawatullahi salatu ce Allah su tabbata gare shi wa salamu da amincinsa ala nabiyina aka annabin wa alaihi tare da shi fi safarin ta'allumi lokacin da yake tafiya ta koyon karatu da Allah ya tura shi walam yunqal ba naƙalto ba anhu daga annabi Musa zalika ya faɗi cewa ya samu wahala fi gairihi a cikin tafiyar da ba ta karatu ba min al-asfari na tafiye-tafiye da yake cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba a gani yake cewa haƙiƙa yana gaya ma yusha ɗalibinsa haƙiƙa wannan tafiya da Allah ya tura mun haɗu da wahala saboda dalili shi annabi Musa wa'azi sai wani ya ga wa'azin nashi ya birge shi ce kai sai annabi Musa yana da tambaya aka ce mi a tambaya ya ce wai ko akwai wanda ya kai ka karatu ya ce babu ya ce babu ya ce shi dai ya sani ne babu wanda ya kai shi karatu ɗalibi ya ce haka kam sai Allah ya mai wahayi ya ce ko alama akwai wani bawa da kai baka san shi ba mun sanar da shi abin da kai baka sani ba ya ce Allah kaifa asulu ilaihi to ya zan in hadu da shi ce to ka shirya tafiya wuri kaza zuwa wuri kaza yana daidai wuri kaza to ka ji dalilin wannan tafiya da suratul kafi ta yi bayani a kai har ya zo ya haɗu da shi kuma ya samu ilimi ya dawo to shi ne wannan tafiya sun haɗu da jarabobi ga gajiya ga wahala ga abincinsu na guzurinsu ya ɓace yunwa ta dame su to shi ne ya ce ba a ruwaito annabi musa ya faɗi sun wahala a wata tafiya ba ta karatu ba liya'lama an yi haka ne don a san cewa an safara ilmi tafiya ta neman ilimi la ya halu mina ta'abi ba zai wofinta daga wahala ba duk wanda zai yi tafiya don yi ka wannan a lokacin da sai ka yi tafiya yanzu ma ko tafiya ba a yi kaga mutum ya tafiya karatu to karatun zamani ne a gida ma Allah ya hore kila inda za su karar da kai iya gwargwado kila wahalar taya sai dai a ce ka baro unguwa zuwa wani unguwa shi ɗaya ne ko ba haka ba li'anna ilma saboda ilimi amrun azim al'amari ne mai girman gaske wa huwa afdalu min al-jihad kai ilimi ho ya fi jihadi falala mun san matsayin jihadi ko to ilimi ya fi shi falala inda aksarul ulama a wurin mafiya yawan malamai sun ce daga je jihadi gara ka tsaya ka fahimci wasu masailu na ilimi ya fi falala wal ajaru kuma ladar neman ilimi ala kadari ta'abi gwargwadon wahala wannan sabi shi ma dai da wahala ne faman sabara ala zalika duk wanda ya haƙuri akan wahala karatu waje da lazzatan to nan gaba zai samu wani daɗi tafuku sa'ira lazzatin duniya sa'ira ne ba sa'ira ba maf'ulin bihi ne na tafuku wannan dadin tafuku za ta tsere ma sa'ira dukkanin lazzatin duniya dadadan duniya duk wata wahala da ya ji a lokacin da yake karatu in ya jure yana ta haƙuri yana ta haƙuri to nan gaba sai ya samu dadin da ya fi kowane daɗi daɗi zai zamo cikin wata ganima wata ni'ima da wani nishadi wadda a duniya a duniya ko masu sarauta ba su samu wannan ba ɗalibin ilimi ɗaya da wannan hususiya amma ho in yayi hakuri wali hadha shi yasa kana muhammad muhammad ibn al-hasan idza sahira al-layali shi malami ne duk sanda al'amura sun ka cabe mishi to shi ya san magani da zaran ya shiga matsala ya san magani kawai zai raya dare da karatu da ya raya dare da karatu shi ke ko da sahiya ka wayewa sai abubuwa ɗaya ga sun buɗe to shi ne duk lokacin da ya raya daruruwa da ibada karatu wan hallat lahul mushkilatu sai matsaloli da suka rikice masa sai su walwale masa shi yasa ya kulu har yake cewa cikin maganganunsa aina abna'ul muluki ina 'ya'yan sarakuna ina da za su samu irin wannan daɗi da muke ji min hafihin lazzat daga cikin wannan daɗaɗa da muke ji damuwa ta wadda zai shiga wadda kila sai ya yi watanni ko shekaru ba kamin ya walwale ta amma a dalilin karatu cikin 'yan mintuna sai komai ya walwale masa wayan bagi ya kamata da talibin ilmi ga mai neman ilimi Allah ya shiga labi shay'in akhara gairal ilmi to kaji ha son samu wannan mustahabbi ne ya kamata ga ɗalibin ilimi Allah ya shagila bi shay'in kai ya shagaltu da komai akhara na daban gairar ilimi in ba karatu ba in son samu na kana da dama haka to ba a son komai ka shagaltu da sai sai ilimi wannan musabi ne shi yasa bai ce labudda ba haka an kabu da su kai ko in kai haka zaka sha mamaki kai kanka sai ka yi mamakin kanka ballanta na waɗanda ake irin alkhairin da za ka kwasa na ili kuma ya zan babu da za ka yi sai ka shigantu da wani abu na sana'a ko wani abu shi kenan sai ka yi iya gurgudu amma dai son samu a ɗalibu ɗalibi na ilimi Allah ya shige labi shayi akhara ghairar ilimi kai shagaltu da komai sai ilimi wala yu'rid anil fiqh kuma kar ɗalibi ya kau da kai ne daga fikihu don fikihu da shi ake gane ibada duk abin da kake karatu to ka dinga muraja'an fikihu قال محمد بن الحسن محمد بن الحسن رحمه الله yana cewa inna sana'atana wannan sana'a ta mu ta karatu hazihi wannan akan fara ta minal mahadi daga tsumman goyo ila ladi zuwa kabari karka ce gare shi daga shekara kaza ni na daina karatu tun sadda ka zo duniya to haƙƙin iyaye tun lokaci ya kamata su fara koya ma karatu kuma ilal lahad har zuwa lokacin da za a sa karani to me yasa yanzu za a ga wasu wasu sun daina karatu fi sabilillah kaga ba su akan su adalci ba faman arada duk wanda yake nufin an yatruka ilmana ya bar ilimin mu haza wannan sa'atan ko da awa ɗaya ne duk wanda aniyarsa yana son ya bar karatu ko ya bar neman ilimi na awa ɗaya to falyatruku a sa'ata shi ko Allah ya sa ilimin ya bar shi dukkanin lokuta wannan addu'a ce kuma tana da muni shi bai ma ce sa'atan ba asa'ata dukkanin lokuta ma Allah ya sa shi kuma ilimin ya yi watsi da shi to kuma an ce addu'a ga ta kama wasu haka wasu daga cikin shirrahu suka ambata an ga ta kama wasu daga cikin ɗaliban ilimi da har ma malamai to in ba ka sun ta kama ka? da addu'ar waliya Allah ta Allah ya riga ya aishe ta to wannan Muhammad bin al-Hasan kenan shi ya faɗi wannan magana kenan wannan yana nuna ba a son ka bar ilimi ko da awa ɗaya ko awa ɗaya wa dakhala faqihun akwai wani babban malami faqihi da ya shiga ala abi yusuf akan babban malamin nan ɗalibin abu hanifa abu yusuf ya'uduhu don shi malamin na fikihu ya je ya gaida abu yusuf fi maradin mautihi yana kan rashin lafiyar mutuwarsa wa huwa ya juru bi nafsi kuma yana dab da mutuwa shine ma'anar ya juru bi nafsi akan ce jadar rajul bi nafsi ai qarabal maut ya kusanci mutuwa wannan ba na juru ba na kyauta bane faqala abu yusuf lahu shi hoga haibe da lahiya an zo dibin shi wai amma duk da haka sai an yi karatu kuma rashin lahiyar mutuwa to da ya ga malami na ya zo wuri ne sai ya ce da shi ramyul jimar rakiban afdalu amrajilan ya ce jifa na jamratul aqaba wanda jahilai ke kira jifa shedan a maganganun jahilai ne ba ba rubuce yake ba eh to jifa jamra din guda uku din nan shin mutum ya yi su yana saman dabba shi ya fi falala eh ko ko ya yi su yana ƙasa da ƙawafunsa sai ya je homo wanga malamin da ya zo duba shi shi dab yake da mutuwa yana cikin mamagagen mutuwa amma don saboda ƙauna da shauƙi game da ilimi su magabata suna ƙoƙarin su ga cewa ma abin da zai zama wa ƙarshen rayuwarsu shine ilimi falam ya arifin jawaba shi baƙi nan bai sa amsa ba sai ya shiru fa a jaba bidan su sai shi malam ya ba abu yusuf ya ba da amsa da kansa sai ya ba shi amsa ya ce to kaji kaji kaji ya ce to su jamra ɗin guda biyu jifansu da ƙafa shi ya fi falala amma ta ƙarshe jamratul aqaba ta ƙarshe to ita jifanta kana saman dabba shi ya fi falala sai ya gaya wa shi wannan faƙi ya ce to Allah ya saka da alkhairi kuma ita an magana ta ta ƙarshe ya cika da kalmar shahada sai ya mutu wa haka zayan bagi lilfaki haka ya kamata ga malami an yi sagila ya shigaltu bihi da ilimi fi jami'a auqatihi ga dukkanin lokutansa fahina izin to a haka ne a haka ne ya ji lazzatan zai samu daɗin da aka ambata azimatan mai girma fi zalika akan haka duk wannan rayuwarsa bata zamo a haka a karatu ba to ba zai ji wancan daɗin da aka ambata ba an gane yawwa sai mutumin da yake karatu ya riga ya zamo jini ne komai nashi karatu ne wakila an ce ru'iya muhammad fil manami an ga muhammad bin al-hasan a cikin mafarki wani daga cikin mutanensa ya yi mafarki sai ya garsa a mafarki ba da wafati bayan shi muhammad din ya mutu wakila lahu sai aka ce da shi kaifa kunta fi halin nazari ya ka kasance lokacin da aka zo fisge rayuwarka daga cikin jikinka ya kake ji ya kaji bakala ya ce to gaskiya lokacin nan kuntu muta'ammilan fi mas'ala ina cikin tunani akan wata mas'ala min masail mukatabi daga cikin mas'alolin daura ma bawa fansa to tunanin wannan mas'ala din shi ya shagaltar da ni har an ka zaga rayuwar ma ban sani so daga al'abdul mukatab shi ne bawan da zaka ce to bawan ka ne ga kan mallake sai ka ce to ka kawo dubu ɗari in ka kawo dubu ɗari ka fashi kanka ka zama ɗa to akwai wata matsala da ta ɗan rikice mishi sai ya tsaya yana nazarin ta wannan lokaci har mala'iku suka zo suka zare ransa bai sani shi yasa bai ma san yaya ake yaya zafin zare rai yake ko daɗi ake ji ko bai sani ba ilimi ya shagaltar da shi kaga mu yanzu a samu ki ya ce falam ash'ur bi khuruji ruhi ban ma san da fitar rayuwata ba ban sani ba kai innahu qala fi akhir umrihi an ji shi yana faɗa a ƙarshen rayuwarsa yace shagalatni masailul mukatabi eh mas'alolin daura ma bawa fansa sun shagaltar da ni an listi idadi li hadha al game da tanadi game da ranar ƙarshe amma wa inna ma qala zalika tawadu wannan tawadu ne kawai duk wanda a wannan rayuwa ai ba za a ce kuma bai zama mai tanadi game da lahira ba to wannan tawazu ne su magabata in suna abu na addini a boye to ba sa son kuma su bayyana eh tawazu ne kawai amma dai almuhim yana nuna maka irin yadda magabata suka mi ka dibi wa fisga rayuwa fa eh shi zafin ma bai ji shi ba saboda kaunarsa da shauƙinsa da ilimi to Allah ya taimake mu mu yi kokari mu ga mu ma mun dan kwatanta eh tunda an dan ba mu caji na ga jiki yayi la'asar eh to shi yasa duk wanda bai yi ta'alimi ba gaskiyar lamari bai ma sanya ake karatu ba Eh, littafin na yana da mahimmanci mutum ya bi shi daki daki tun daga farko har karshe zai koya ma ya ake karatu kuma kankanin lokaci insha Allah za ka samu karatu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته